الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم في دار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحجر وساتي في بنزلة تأتي لنا بزفر باب ونم بادي ma ja abin da ya zo fil wudu'i da yin alwala bin nabizu da jiko yin alwala da jiko nabizu yana daukan jiko yana daukan tsini yana daukan abubuwa da yawa kamar yanzu misali mutum ya jika itatuwa na magani kaga ice dai mai tsarki ruwa ko mai tsarki ne amma kuma yanzu an hada sun zama wani abu gaba to wannan ya hukuncin sai yake wannan abu daban dinnan da ya zama bayan da wayansu da suka karanta suka tafi ba har wani a kasan ya rubuta ayoyin alwala da coca cola a'udhu billahi minash shaitanir rajim dama karatu daban jin yanda za a fahimce shi daban hadisin nan sokakke ne wannan hadisi a maka ya sauka daren aljanu haka suke cewa wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ce da sahabbansa wa zai raka ni Allah ya aike ni in kira aljanu to mun sahabbai suka ji annabi ya faɗi haka sun san akwai wanda yake nufi kowa ya shiru ya ce abdullahi bin mas'ud tashi mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi zuwa ga mala'iku annabi Allah ya aiko shi zuwa ga halitta gaba daya Allah ya aiko shi zuwa ga mala'iku duk sun ba da gaskiya da shi Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu wa'in sun ba da gaskiya da shi wa'in su basu ba da gaskiya da shi ba Allah ya aiko shi ga yajuju wa majuju duk basu ba da gaskiya da shi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan daren aljanu da ake cewa a maka aka yi annabi ya tafi da Abdullahi bin Mas'ud ya ce har muka zo wajin Nakala wuri ne wajin Nakala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min to zauna nan kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaye ni ya kewaye ni da zane haka ya ja ƙasa ya kewaye ni da ita ya ce in ka fita daga cikin wannan abin da na kewaye ka da shi dinnan sai dai mu haɗa a kiyama ba dai mu haɗa a nan ba ya ce annabi ya tafi yana karanta ƙur'ani ina ganin aljanu nisnasu aljanu suka dinga sauka suka dinga sauka suka dinga sauka har suka rufe ni na daina ganin annabi tun ina jin karatunsa har na daina jin karatunsa sai na ji hayaniya da yawa na ji hayaniya da yawa na yi niyyar in bar inda ya ce in zauna sai na tuna ya ce in na bar nan wajen ba za mu haɗu ba sai a tashin kiyama sai na zauna annabi bai dawo sallallahu alaihi wasallama sai da asuba ya zo ya ce kana nan ko na ce ina nan na ce sai dai na ji hayaniya da na so in tashi in bi ka na tuna ka ce ka in tashi daga nan wajen in na tashi daga nan wajen sai dai mu haɗa kiyama annabi ya ce ai ku haka abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata kabila aljanu ce take cikin rigima ne musu sulhu sallallahu alaihi wasallam wata kabila aljanu ce take cikin rigima ne musu sulhu inji annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan dare hukunce hukunce sun faru da yawa a cikin wannan dare akwai hadisin da muka karanta hadisin ba za a yi tsarki da kashin dabbobi ba ba za a yi tsarki da ƙashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda na rike alƙawari da aljanu cewa kashin dabbobi da ƙashi wanda aka yar ya zama abincinsu don haka ku tsarki da shi duk a wannan dare aka samu to sai wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta wannan hadisi to wannan hadisi a maka aka yi shi ayoyin alwala da maganganun alwala na ruwa da za a yi Allah kuma duk a Madina suka sauka suratul ma'ida ita ce karshen sauka annabi ya ce da abin da ta halatta ku halatta da abin da ta haramta ku haramta Allah ce eh fa in lam tajidu ma'a idan ba ku samu ruwa ba ta yamma ku alwala in dai ba a samu ruwa ba ko ga ruwan jiko wannan ruwa mai tsarki aka jika wani magani da shi to ba za a yi alwala da shi ba dan ya zama ba ruwa bane ya zama ruwan jiko ya zama wani ruwa ne mai wani suna daban to wannan ayoyi na qur'ani sun soke wannan hadisi kuma shi wannan hadisi ya zama a farko wayannan maganganun Allah da suka zo ya zama a baya kamar yadda za mu ji malamai za su faɗa ba kamar yadda in mutum dama akwai shirme a zuciyarsa in ya samu irin wannan to ya samu dalili kenan an taɓa rubuta a ƙasan nan cewa ai ya alala da coca cola saboda ga wannan ya zo wannan ko kiristoci ba su yi wannan ba bare musulmi addinin mu tsafta yake kawa addinin mu tsarki yake kawa ba kuma shi zai tura mu mu je mu yi kazanta ba haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana shariku shariku ya zantar da mu an abi fazarata daga abi fazarata an abi zaidin daga abi zaidin an abdullahi bin mas'udin daga abdullahi dan mas'udu kala yace sa'ala min nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya dawo da asuba din nan hadisin muna yin yanke yanke can zancen wancan mun yi shi annabi ya tambaye ni sallallahu alaihi wasallama ma fi idawatika me a cikin jakar ruwanka idawa salka karama wadda mutum ɗaya zai iya ɗauka ya saba abin da ake zuba ruwa ko ka ce buta ko ka ce goron ruwa ko ka ce duma duma abin da yadda mutum zai zuba ruwa nasa wanda zai amfani da shi shi kaɗai ma fi idawatika me a cikin karamar salkan nan taka ta ruwa zan yi ina so in yi alwala fa qultu sai na ce nabizun tsini ne a ciki ko ka jiko ne a ciki fa qala sai annabi ya ce tamratun tayyibatun dabino dai mai tsarki kuma mai halak dabino dai halak ne wa ma'un tahuru ruwa ko mai tsarki ne dan an jefa dabino a cikin ruwa dabino mai tsarki ruwa mai tsarki ai ba komai ba nin ya alwala da shi kaga ba a ce da su siyo a ciki su suga su wane ne abu ba tamratun tayyibatu wa ma dabino ne a ciki kuma ikon Allah wannan hadisi tsofaffi suna wani abu duk da dai kasi ba ba huja hawa wani zai ga tsofa ta ɗau goro ta jefa a cikin butan alwalata kuma ta sha alwala da wannan buta to ga dai abu da za a iya ɗan ba amma dai ka a yi ba tsokacce ne wannan to kaga wannan dai ba za a ce ya ba ta da sallah ba ba ta da abu saboda wannan saboda goron tsarkaka ruwa kuma samracin dayyibacin dabino mai tsarki ruwa kuma tsarkaka da dada ruwa mai tsarki wa ma'un tsahuru ruwa mai tsarki kala ya ce fata wadda aminku sai annabi ya alwala da shi kala abu isa turmuzi ya ce wa inna ma ruya hadha hadisu an rawaito wannan hadisi ne an abi zaidin daga abi zaidin an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu zaidin wannan abu zaidin da ya rawaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud din nan rajulun majhulun mutum ne da ba san kansa wajen masu hadisi ingantacce ne yana da wani hali yana ba shi da tarzama ma'ana ba shi da karatu a kansa ba a yi abu ba inda ahlul hadisi nan ga malaman hadisi la tu'rafu lahu riwayatun ba a taba sanin ma wata riwaya gare shi ba gairu hadal hadisi in ba wannan hadisi din ba wayansu suna ce masa abu zaid al makazumi wayansu haka suke ce masa to ba shi dai da riwaya a ciki wa qarra'a ba'd ahli al ilm ba'adun malamai sun ga al wudu'a idan mutum bai samu ruwa ba in dai ga irin wannan ruwa kamar wanda an jika magani ruwa ne mai kyau ba wayansu abubuwa aka zuka bishiya kawai don an sa a cikin ruwa suka ce in ba a samu ruwa ba a iya alwala da wannan kawai ka ɗauko maɗaci ka zo ka jefa a cikin ruwa kana jira ya jiku ka sha maganin abu maɗaci ne ya da shi ruwa ne ya da shi kaga dai bishiya ne duk a haɗa suke amma ba ka je ka ɗauko abin da yake nesa wanda yamfakku an galiba abin da yanzu ka ɗebo gishiri ka zo ka zuba a ruwa in ya haɗa gishiri da ruwa ai yana da nesa yana da nesa amma bishiya za su iya zama waje ɗaya ma ko ciyawa ma in ta yi gamsa kuka ta sa ruwa ya yi kore da sun ce ruwa sarki ba irin wannan ko ko ƴaƴan darbejiya su kwakwaɗo cikin ruwa in dai da wani ruwa a bari in ba wani ruwa za a iya amfani da shi ko ko dabinan ma ya faɗa to wannan duk shi ake nufi hukunci da yadda shirme zai tafi ba wayan sun ga a iya yin alwala da irin wannan jiko منهم سفيان الثوري مالن سفيان الثوري yana ciki wa gairu wa qala ba'd ahli al-ilm ba'd malami suka ce la yatawaffa bin nabi ba inda za a yarda da su jiko wa huwa qawl shafi'i shine fa imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa ishaq da ishaq wa qala ishaq ishaq yace in tuliya rajulun bi hadha idan aka jarrabu mutum da bai samu ruwa ba fata wadda abin na bibi har ya je Allah da wannan jikon wata yammama ni dai na ga ya alwa ya ce mama ya fi a habbu ilayya ya ce mama shi ya fi mu kala abu isa turmuzi ya ce wa qawlu man yaqulu fadin wanda yake cewa la yi tawadda bin nabizu ba za ya aula da jiko ba ko sunni a qarabu ila ila kitab shi ya fi kusa da littafin Allah haka littafin Allah yake wa ashbahu shi ya fi da anna Allah ta'ala kala domin Allah ne madaukakin sarki ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan ɗayiba in ba ku samu ruwa ba sai Allah ya faɗi an tsagayyar ruwa kaga ruwa kawai ruwa ba wani haɗi a ciki ba a ce ruwan jiko ko ruwan madara ko ruwan Allah sai in ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama in mutum bai samu ruwa ba ya taimama amma ko ga wannan ruwa na jiko kai ya ce zai yi amfani da shi ranar juma'a imamu zaila'i ya fitar a cikin littafinsa cewa wannan hadisi rarrauna ne domin wannan abu zai din nan ba a san da ya ruwaya daga wajen turmiji din nan ba a san kansa ba ice to ko da an san kansa ko wannan hadisi ingantacce ne tun da ya saba a qur'ani gar da gar haka kuma ya zamanto da ɗaɗɗan abu ne wanda suka biyo bayan su ji ba za a yi amfani da shi ba bare wannan hadisi da ga wanda ya rawaito shi akwai magana a kansa imamu bukari ma ya faɗi haka imamu bukari ya ce abu zaidu din nan da ya rawaito wannan hadisi na abdullahi dan masudu din nan majhulin mutum ne da ba a san kansa ba ba a san ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne wannan hadisi bai inganta daga annabi ba in ji bukari kuma wa huwa tilaful qur'ani sabanin qur'ani ne Allah ce ya falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba in ba ku samu ba ku samu ruwa ba to ku taimama to wannan ku abin tsumi ko ko jiko wannan ba ruwa ba sunansa ruwan wani abu to ibn abdul barri ma ya faɗa a cikin istiabinsa cewa abu zai din nan majhulin mutum ne ba a san kan magana wanda ya rawaito wannan hadisi abi hatim ma ya faɗa yake cewa na ji abazar'ata yana cewa wannan hadisi na abi fazarata din nan ba ingantacce ba ne saboda abu zai din nan mutum ne majhuli imamu tahawi ma ya raunina wannan hadisi ya na wannan hadisi ya faɗa a ciki saboda dukkansu sun ce wannan hadisi ko da cewa ingatacce ne duk ga baki ɗaya waɗin ayoyin qur'ani sun saba wannan hadisi bare wannan hadisi kamar yadda suka faɗa ya tabbata a makka su ku ayoyin alwala da suka sauka wanda suka soke wannan hadisi dukkan sun sauka a madina suratul nisa'i a madina ta sauka suratul ma'ida ta a madina suka sauka duk Allah ya Allah ce illa in tajidu ma'an in ba ku samu ruwa ba har yanzu zancen aiki da wannan hadisi ba magana ka ba magana sa sai dai an samu wanda ya kusa kamar yanzu da tijai haka ko karkara ƙauye ko abu ko a ga tsohuwa ta ɗan goro ta jefa a cikin butarta butar da take alwala in za ta hannu sai a hannu ta ci ta goro in kuma za ta hannu shi kenan sai a yi mata hukunci da wannan hadisi tun da ya zo ga gashi to shi ne amma ba mutum lafiyarsa kalau yana binni yana waye dan shedanci da abu ya ce zai zai wannan magana ya ce zai alwala da ko kofa kola ko wani ne wannan wasa ne da addini babu wannan babi ne fi karahati cikin babu wannan babu ne fil mazmazati cikin mutum ya yi kuskuren baki min labani in ya sha nono ko in ya sha madara to ya yi kuskuren baki ba laifi ya yi kuskuren baki ba dole ba ne an so ba laifi ya kuskuren baki in ya sha madara ko ya sha nono to ba laifi ya kuskuren baki sannan ya tashi sallah ba zancen alwala amma ba laifi ya kuskuren baki حدثنا قتيبة قتيبة يا بنت الدم حدثنا الليث ليس ya zantar da mu an uqailin an zuhuri daga uqailu daga zuhuri wata ba aqidu amma uqailu ne uqailin ne an zuhuri an ubaidillah ibn abdullah daga ubaidillah dan abdullah an ibn abbas an karba daga abdullah dan abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم أنني يسير هذا أمن شاء الله سويت أقريش شريبة لبانا يا شانون فدعا بماء في النبي أكاو ruwa. amma kuma ba sai annabi ya kuskure bakinsa wa ƙala ya ce inna lahu da saman yana da maiko abin da ya sa nono yana da maiko madara tana da maiko a baki madara tana da maiko qala yace wa fil babi a wannan babi an sahal bin sa'ad an karba daga sahal dan sa'ad sa'idi wa ummi sallamata da ummi sallamata qala abu isa turmizi yace wa hadha hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qarra ba'd ahli ilmi ba'adun malamai sun ga almazma za ta min labani in mutum ya sha nono ma'ana madara ko nono din to ya kuskure bakinsa wa haza inda na wannan a wajenmu malaman hadisi kuma masu fikihu alal istihbabu an so ne ba wai wajibi bane ko baka kuskure bakinka ba ba komai walam yara ba abu ma almazmara to in su malamai suka ce a aka ci nama ma ba a kuskure baki ba sai nono ba an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama ba kuma ya ce ko taba ruwa da yi ba ya tashi ya mana sallah ai shi ma nama akwai maiko a ciki ko suka ce wannan da ya an so ne in mutum ya samu wani suka ce kai hadisin naman can ya soke wannan ba wata magana wani kuma suka ce a ba laifi ai an so ne to kaga haka ake fahimtar hadisi da haka da mutum ya ji hadisi kafin hukunci daga zai ji abinda malamai suka fahimce shi har da yanzu hadisin ingantacce ne sahihain amma saboda wani hadisin wayansu malaman sun ce ba komai ba ba wai kuma za a ce sun ci aiki da hadisi bane saboda suna da wani hadisi kuma hannu ingantacce wanda an an hada da wannan hukunci da an ci nama ba a kuskure baki ba an sha nono a ce dole an kuskure baki kaga akwai sauki in dai dan maiko ne wancan ma da maiko wannan ma da maiko dan haka bin hadisai bin karatu ma ga baki daya sai da kula da abin da malamai suka faɗa ba haka kawai mutum bigiwa gagagaga da ya jawo abu ba zai ce zai wa mutane hukunci ko sun ji amfani da shi ko sun sai ya bi duk maganganun da aka faɗa a kai ya kula da su. kwarai kuwa kwarai kuwa ana annabi sallallahu duk wanda in zai ci abinci ya alwala duk wanda in ya gama ya alwala Allah zai azurta shi da abu amma wannan an so ne ko ko duk wanda ya ci abin da wuta ta dafa sai ga alwala ko kuwa da an zo ne amma abdullahi bin abai to in yana jin sanyi kuma fa ya dafa yace to kaji in an dafa abin da wuta ta dafa ya alwala ya tara tsako yace na rantse da adadin tsakorin nan manzo Allah ya gaya mu ba kariya ne muku babu wannan babu ne fi karahati cikin an kirar da salamu mutum ya mayar da gaisuwa an masa sallama an masa assalamu alaikum mutum ya cewa alaikum salamu salamu sunan Allah ne an ki faɗa sunan Allah gaira mutawaddi'in ba a alwala ba haka turmizi ya faɗi kan hadisin amma ko malamai za su faɗi yadda abin yake kaga yanzu a wannan sai mutum ya ji idan mutum bai da alwala to ba a cika so ya faɗi sunan Allah ba to malamai sun ce an fi so mutum in zai zikiri ya yi zikiri a tsarki ya alwala in zai kira sunan Allah zikiri an fi so amma ba dole bane wannan an so in dai ba zikirin an ce kuma sai yayi alwala ba amma akwai hadisi kuma manzo Allah yana ambatan Allah al yazkurullah fi jami'i ahyanihi manzo Allah yana ambatan Allah a duk halin da yake ciki janaba karatun qur'ani kadai take hana annabi amma ba ta hana sunan Allah to in dai an faɗi sunan Allah ana da janaba ina kuma don dai an yi fitsari ko an yi abu duk ga baki daya karatun qur'ani ne kadai mai janaba ba zai yi ba sai dai shi ma suka ce sai dai aya tsari ya iya ayatul kursi don tsari ya iya falaki da nasi sura falaki da nasi amma ba ya kama qur'anin ba sai dai ya haddasa to wannan shi amma zikiri karanta faɗar sunan Allah kowane iri ko abu ba laifi malai suka ce wannan ko ba shi da alwala yayi saboda mutuwa za ta iya zuwa ko kana da Allah ko baka da Allah ko kayi wankan janaba ko baka yi wankan janaba ba mutuwa za ta iya zuwa ma amma qur'ani ne dai ba za a karanta ba to kaga tun da akwai wannan karatun yanzu dole a kalli wannan wannan tarjama a kula da ita حدثنا نصر بن علي نصر بن علي يا زنتر دمو ومحمد بن بشار ده محمد بن بشار قال su biyun nan sun ce haddasana abu ahmada abu ahmada ya zantar da mu waye abu ahmada muhammad bin abdullahi zubairi shine muhammad dan abdullahi zubairi shi kuma ya karba an sufiyana daga sufiyana an tuhaki shi kuma sufiyana ya karba daga bahaku bin usmana an nafi'in shi kuma ya karba daga nafi'u an bin umara daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce anna rajulan wani mutum sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi sallama assalamu alaika ya rasulullah ya yi wa annabi sallama wa huwa yaqulu annabi yana fitsari sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihi annabi bai cewa alaikum assalam ba annabi ya mashu kaga yanzu shi turmuzi sai ya kafa abun cewa in ba a da alwala ba za a mai da sallama ba amma kuma gashi yana fitsari to kuma ai an hana in mutum yana banɗaki ya dinga magana in an hana mutum yana kama ruwa ya dinga magana in dai ba ya gama kamo zai faɗa rijiya ko ya ga wani abu dai rai zai salwanta ko kuɗi zai salwanta to shine in yana fitsari ko yana ba haya zai iya magana amma haka kawai a cikin lafiya mutum ya magana wannan an hana shi duk da baki da ga yanzu lalle za a iya fahimtar kuma yadda magana take ba ma magana ba a in ka zo ka taron mutane suna cin abinci ma an hana ka yi musu sallama kakka je wani garin ya amsa ya kwari shi ma ladabin in ka taron mutane suna cin abinci koma waje daya ka yi to bare kuma fitsari ko abu kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa inna ma yukrahu to malamai za su fahimci za su faɗi yadda suka fahimci hadisin wa inna ma yukrahu turmuzi ya ce an ki haza mutum ya amsa sallama ne inda na a wajen mu idza kana alal ga'id wal bawl in yana tsugune yana yin ba haya din ko yana tsugune yana fitsarin ba wai in ya gama ba hayansa ko ya gama tsarki ya gama fitsarin ya yi tsarki kafin ya alwala ba a ce ba zai amsa ba don ba a cikin alwala'ika ba kamar da duk yan da muka faɗa kaga yanzu da a ce a so ne wancan headline ɗin hadisin da aka faɗa ba ba haka za a ce ba ce za a yi babu an yi ƙin mutum yana tsuguno ko yana fitsari ko yana kashi ya amsa sallama amma kuma yadda malamai suke kayan su haka za ka ban musu sun san komai bare kuma waɗannan su suka kawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk malam musulunci suna karkace su ba mu da irin littafai irin waɗannan guda shidan na Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud da Nisa'i Ibn Majah sannan ba mu da kaman su to wannan yana daga cikin na uku a ciki ka gani ba za a ce bai iya faɗan magana ba ne yadda ka ga malamai su sai ka girmama su kai kuma ka tafi abin da ba ka hau musu gagaraga ya ɓata ko bai iya ba ko bai iya ba yanzu dai ba wanda zai fi turmudi iya fahimta ga shi ya faɗi wannan ma da kan wa inda ma yi kurafu an kine haza mutum ya amsa sallama inda na a wajenmu idza kana alal ga'idi in yana tsugune yana ba haya wal bawl in yana tsugune yana fitsari wa qad fassara ba'd ahli al-ilm zalika wa in su malamai haka suka ce kaga ashe wa in su kuma yanda ya faɗa shi wa in su yanda ya faɗa haka ya faɗa to kaga yanzu mun shigo wani zamani da kuma wannan hadisi yana yi sai mu kiyaye shiga ban daki da waya kenan wani za ka ga yana zaune yana tukun ya kashe yana kashe kuma yana yana waya yana yana waya ko to to gashi to sai a hankula ne wa hada wannan a hasanu shay'in shine mafi kyan abu domin su ce mutum yana magana a cikin man daki Allah zai jarrabe shi da toshewa kunni ciwo kunni yana da yana Allah zai gare shi da toshewa kunne abu to yanzu zaka ga mata suna da wani irin karatu ban san ina suka samu ba amma kuma dole a kula da shi yaro in yana kan ho ba sa ba shi abinci in ce wai zai warin ba ba sa ba shi abinci ba sa ba shi abin sha ko abinci yayi ya sauka to kai ma saka dinga surutu a ban daki yana kawo ciwo to kila wannan hadisin suke fassara wa hadha hasanu shay'in wannan shine mafi kyan wani abu ruwa fi hadal babi qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a cikin wannan babi anil muhajir an kaba daga al muhajir bin kumfuzi wa abdullah bin hanzalata da abdullah dan hanzalata wa alqamata bin al gafu bin al fagawai da alqamata dan fagawai wa jabirin da jabirin wal barra'i da barra'i allahumma salli ala sayyidina muhammad الهدي لا سابق مستقيم وعلى هذه حتى الحمد لله